أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan dare na laraba daren 22 ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 445 a ci gaba da karatunmu na littafin manzumatu nuniyatul qahtani rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi faɗin shi wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina baiti na 92 kenan wannan shi zai zama karatun mu na takwas ko qala an-nazim rahimahullah وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان يسألنا به الملكان والقبر صح نعيمه وعذابه والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران وكلاهما للناس مدخران والبعث بعد الموت وعد صادق والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان بإعادة الأرواح في الأبدان وصراطنا حق وحوض نبينا وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني صدق له عدد النجوم أواني يسقى بها السني أعذب شربة يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتاني ويزاد كل مخالف فتان وكذلك الأعمال يومئذ ترى وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان في كفة الميزان والكتب يومئذ تطاير في الورى يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان وبالأيمان والله يومئذ يجيء لعرضنا يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني أنه في كل وقت داني والأشعري يقول يأتي أمره والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان ويعيب وصف الله بالإتيان والله في القرآن أخبر أنه والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني يأتي بغير تنقل وتداني وبشاك يوم أقوم mu gani saboda lokacin kuma akwai kila buƙatar bayani to kamar da muka ambata yau abinda za mu shiga cikin bayani a kai zancen tashin alkiyama imma sa'a wa sa'atu adha wa amar Allah ya samu dace Allah ba mu sa'at tafiya tafiya ce ta dole ko ka shirya ko ka shirya ko ka kai sunanka ko ka kai sunanka ko ka ciro tike ko ka ciro sai ka tafi to kaga mai hankali sai ya shirya tunda dai ko baka niyya ba sai ka je kuma wanda zai ja ka din nan baka iya boye mishi baka iya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ta inda ka shiga mallam ya mutu bi saifi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid mutuwar dai ɗaya ce Allah ka tsare mu to za mu ji muqaddimat na tashin alkiyama tun daga wato ainihin kwanciyar kabari da halin da za a shiga ciki a cikin kabari da kuma abin da zai faru a al'ardul mahshar a filin alkiyama shine malam zai dan tattauna mana baiti na gomiya tara da uku mala ya ce wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina haqqun wa yas'aluna bihi al malakan rayuwar mu a cikin kabari bayan mutuwar mu gaskiya ce kabarin na akwai shi thumma amatahu fa akbara Allah zai ma kabari kuma da a ce an shiga an kwanta shi kenan walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay inda in an kwanta shi kenan in an kwantanta da mutun zai mala'iku jira suke kawai wanda suka kai ka su juya suna juyawa za a ce to tashi ka zauna natsu tambayoyi ne za a yi ma kuma babu alaye babu wani maja-maja babu wani dungu malam kawai gaskiyarka da imaninka za su kwace ka da izinin Allah to wannan rayuwar ta kabari gaskiya ce bayan mutuwa sadna Uthman yakan zo gaban kabari ya ta kuka mutane suke mamaki suka ce zakartal jannata walam tabiki wa zakartan nara walam tabiki wa tabiki inda al-khabar ka ambaci wuta da aljanna ba kai kuka ba amma kabari kai ce na ji annabi na cewa alkaburu awwalu manazilil akhira kabari shine farkon marhala farkon zango na tafiya lahira in yayi kyau abin da zai biyo bayan shi yafi kyau in yayi muni ya lalace abin da zai biyo bayan shi yafi lalacewa Allah ka kyautata makwancin mu wa yas'aluna bihil malakani akwai mala'iku guda biyu da za su tambaye mu a cikin wannan kabarin bihi ya'ni fihi cikin kabari to anan ne mas'ala ta aqida ta shigo mazancan za a shiga kabari ai ba mai musun shi sai mahaukaci ko tunda wanda yace babu kabari baban shi ma na kabarin kila to a cikin kabarin me zai faru nan ne aka samu wato ainihin sabani tsakanin ahli sunna da mu'tazilawa mu'tazila su a aqida su babu rahama a kabari babu azaba a kabari kawai za tun daga shi nan mutum kwance yake kuma ƙasa ta cinye shi da za a tona bayan wasu shekaru ƙasusuwa ne kaga suka ce wanda kaga a nan gurin sun goyi bayan arna ko ba haka ba su ne suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'uthun yanzu bayan mun mutu mun zama ƙasa mun zama ƙasusuwa a tayar da mu dun da su mu'tazila ba su yi musun tashi ba amma kwanciyar kabarin ne suka ga kawai wani abu ne dai haka nan kawai kako wannan kamar munanta ladabi ga ubangiji ne bayan da za Allah ya yi abu haka kawai babu hikima bayan da za to akwai tambaya da ainihin mala'iku guda biyu za su yi su ne munkar da nakir, munkar wa nakir. Wanda ya amsa tambayar ya tsira, wanda bai amsa baya ba ne, Allah ya yi ishara zuwa ga amsa tambayar kabari cikin faɗin shi, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الكافرين ويفعل الله ما يشاء ويضل الظالمين Allah ce zai tabbatar da muminai da faɗin tabbatarciyar magana. Mece ce tabbatarciyar magana? Kalmar la ilaha illallah. yasa cewa mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni bi idni rabbiha to da ka mumini zai amsa tambayar domin a hadisin wato ainihin hadisin Imran ibn Husayn afwan hadisin Bara ibn Azib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari hadisi ya zo cikin Musnad al-Imam Ahmad sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah sunan Nasa'i musamman da riwayar Tirmidhi da ta zo da dogon labari da ta Imam Ahmad kan mas'ala ta kabari daga sanda mutum ya mutu idan mutumin kirki ne to fa wato ainihin mala'ikun da za su zo cire mushi rai kan kusan mala'ikan mutuwa yana da ‘yan rakiya’ shi yasa zaka ji Allah ce tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarriduna kaga rusul jam'i ne to za su zo da fararan kaya da fararan da shi wato kyakkyawan kamanni suna haske su zo su kewaye shi mala'ikan mutuwa shugaban kenan sai zo ya tsaya jikin kanshi sai ya dinga lallashin shi sai mai ka kwantar da hankalinka za ka bar maka wannan duniyan ne ka tafi gurin da ya fiye maka albarka sai a fidda ran shi a nemo wani tawul mai kyau mai kanshi a sa ran a ciki a tafi da ita duk kofar sama in sun zo sai a ce waye kuka taho da shi wato sama ta ɗime da kanshi sai ai ran wane ne dan wane a faɗi sunayen shi masu tsarki sai su buɗe mai kofa sama ta biyu mala'ikun sama ta farko sai su raka su sai an je bakin sama ta biyu sai su nemi izini in sun shiga sai su dawo sai ta sama ta biyu su ma su raka har zuwa sama har zuwa har a kai shi gaban Ubangiji Allah ya ce, Uktubu kitaba, kitaba au isma abdi fil illiyin, ku rubuta shi cikin illiyina, bayan Allah na kwarai kenan. To lokacin nan kuma ana ta kuka ko? Can ana ta sharrafa shi a sama, ana ta daraja shi, mala'iku na girmama shi nan duniya mutane sun shiga damuwa. To shi yasa ka bar duniya ana baƙin ciki kamar yadda ka zo ana farin ciki. kar ka zo ana farin ciki ka tafi ana farin ciki da matsala so don haka daga lokacin da aka gama birne shi lokacin ran an gama karrama ta a sama an sajjala ta cikin illiyin sai Allah ya ce ku dawo mai da ran shi yana cikin kabarin nan daidai lokacin da an gama birne shi an gama mai addu'a an juya an tafi wani hadisin annabi ya ce yana jin karan takalman waɗanda suka rako shi to nan ne sai mala'ikun su zo annabi sai ya ambaci sunansu ya ce al'awwal munkar wal akhir annakir ɗayan sunan shi munkar ɗayan sunan shi annakir su wannan mala'ikun masu tambaya ba su da kyan gani don a riwayar turmizi ya zo cewa aswadani azraqani suna da baƙin launi kuma idanuwansu wato ainihin azrak azrak laun ruwan mai bula ko bulale ne fulu bulin idanuwa ga kaga akwai ban tsoro akwai ruwa da ta zo sautin su yanda ka san tsawa haka yake za su zaunar da shi da haka ko da mutumin kirki ne farkon zuwan su sai ya razana kuma aka sa mutum a kabari duk kirkin shi sai kabarin ya matse shi haka hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i annabi ya ce lau naja ahadun min dammatil qabri la naja sa'ad ibn mu'adh da wani zai tsira daga damƙar kabari da sa'ad dan mu'adh ya tsira wannan welcome ne take ma wato barka da zuwa marhabun lali amma za a sake shi a mai tambayoyi in ya ansa tambayoyin nan kamar da wancan hadisin yake ba da labari tiriyan tiriyan hadisin bara bin azib za a buɗe mishi kabarin shi iya ganin shi a yalwata mushi shi za a buɗo mai gidan shi na aljanna da kayayyakin jin daɗin shi ya ce Allah a tada alkiyama ce mai ɗan na tsumana me kake ci na baka na zuba da saura tukunna amma dai duk wani nau'i na jin daɗin aljanna sai a ɗan tsan mushi ai mai installation na famfan madara da famfan zuma da famfan giya da famfan ruwa ya ɗan fara taɓawa ya ɗan yi tirenin tukunko yawwa ba dan aljanna ba a zawo ba sai a ce dan kar ya je aljanna ya ta zawo wara anan ya gwada cikin kabari ya dan abun ga Allahu akbar idan aka san haka ne aka tambaye shi man rabbuka ce ha la adari ma dinuka ha la adari man nabiyuka ha kai ban sani ba sai to ma da raita wala talaita baka sani ba kuma baka bu ba kaga ya faɗo makarantar jahilai kenan to daga nan wata halitta za ta zo ba can gani da wani ƙurmemiyar guduma annabi sallam ya ce za su buge shi a wani ƙashi bayan kunnen shi nan zai yi wani ƙara annabi ya ce yasma'uha kullu shay'in illa thaqalain kowa sai ya ji ƙaran nan amma banda mutum da aljan annabi ya ce da za su ji ƙaran sai sun suma shi yasa wani hadisi annabi ce ba dan kar ku gagara birni mamatan ku ba in sun mutu da na roki Allah ya ji yadda ku abin da yake ji yadda ni na fitinar da mutane ke fama da shi a cikin kabari ko dan makwancinka ka gyara aikinka rabbi sallim rabbi sallim to su ne malakani wal qabru sahha na'imuhu wa 'adhabuhu ya ce kabari ya inganta akwai ni'ima a cikin shi kuma akwai azaba wakilahuma linnasi muddakharani da azabar da ainihin ni'iman dukkan su su biyu suna nan ana an yi tanadin su ne domin mutane an yi tanadin su domin mutane da ka sai ka shirya a wannan hadisan an ambata maka akwai me ni'ima ko a cikin kabari sannan akwai azaba cikin kabari akwai wanda su azabar tasu ma ninninka musu ake kamar mutanen fir'auna Allah ta'ala yake cewa wa yau matakomu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal ashaddal azab ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya za a dinga gasa su a jikin rana safiya da marece a jikin wuta afwa za dinga gasa su a wuta safiya da marece sai ce rana alkiyama kuma a ce a kai su matsananciyar azaba to sun yi banna Allah ka tsare mu to da haka su mu'tazila sun yi musun azabar kabari saboda dama ka sani duk wanda ya bata cikin yan bid'a ya bata ne saboda sallada hankalin shi da gabatar da hankalin shi akan shari'a mu'tazila kusan suna cikin jagororin akaliyuna wanda a yanzu akwai su koda ba sa cewa su mu'tazilawa ne amma su duk abin da ya saba ma gurbataccen hankalinsu sai su ki karban shi akwai maganar da ake bil munasaba ce shari'a sabanin hankali la sabanin gurbataccen hankali ne tabbas hankali yana da mi'yar yana da ma'auni sai yana da muhimmanci a addini shi yasa ƴan wuta za su wato ainihin kawo koken cewa da a ce sun fahimci shari'a da a ce suna da hankali da ba su sha azabar Allah wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir kake na hankali yana da me yana da gudunmawar da zai baka gurin fahimtar addini amma hankalin nan yana da limit wato yana da haddi yana da iyaka baka cewa duk ayar da bata dace da hankalinka ba za ta ba za ka karbe ta ba duk hadisin da bai dace da hankalinka ba za ka karbe shi ba da to in haka ne su ma kafirai suna da hujja tunda ai hankalinsu ne ya nuna musu ba zai yiwu a ce ba abin da za a bauta mawa sai abu ɗaya ba ko ba haka ba da aka ce musu ku bauta ma Allah shi kadai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab akwai abun mamaki a ce Allah ɗaya za a bauta ma kaga da sai a ce suna da suna da uzuri hankalin su bai dauka a wurin ba ai musu me ba ai musu uzuri ba da haka hankalinka zai zama yana bin bayan nasi ne yana bin bayan shari'a ne to su mu'tazilawa da akaliyuna da sauran ahlul kalami wanda ibnu qayyim ya ce abinda ya halakar da su shine taslitul aqli ala naqli mutum ya sallada ya fifita hankalin shi akan shari'a sai suka ce ta yaya za a ce akwai azabar kabari alhalin muna zuwa mu burne mutum kuma makabartan nan wani kusa da gidan shi take baya jin karan dukan da ake musu sannan kuma a ce za a buɗe mutum wato ainihin a cikin kabarin shi iya ganin shi kuma gashi kaburburan ajejjere suke hankali ba zai ɗauka ba to kaga anan shi yasa muka ce shari'a sabanin gurbataccen hankali shi wannan hankalin nashi ma virus ya shiga cikin shi ya iya fama da virus domin in ba haka ba ai kana mafarki ka kwanta kai bacci gashi kuma kai gauro ne gauraye ne kuwa daki ko ba ka malam kamar eh kila in idan ka biyu ba ka iya bude kafafuwanka ba sai wani ya ce ka dalla ka takura mu amma cikin baccin ka sai kai mafarkin kana ta zabka gudu an yi gasan gudu ka zo na daya kuma gudun ne kake haka gaji ko ba haka ba to mafarki ƙarya ne kenan kai din ne gashi nan kai ne a mafarkin kake gudu lamarin ubangiji malam ba a shishigi a cikinsa ya aka yi ka yadda da wannan na mafarkin ko ba ka yadda da kwanciyar kabari cewa Allah zai tabbatar da ikon shi a cikin ta so don haka wannan ba hujja ba ce ba kawai abin da ya zo daga nassi na shari'a shine mutum zai karba sai malam ya ce za mu tafi mataki na biyu sai ce wal ba'athu ba'da al mauti wa'dun wa'dun sadiqun sau da bayan an mutu za a tashi bayan an shiga kabari za a fito sun ma'amata hufa akubara sun ma'iza sha'a an shara min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai ce tashi bayan mutuwa wa'adun sadiqun alƙawari ne na gaskiya da Allah yayi yayi alƙawarin za a tashi qul bala wa rabbi latub'athunna ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير بإعادة الأرواح في أبدان أو في الأبدان نعم والقبر آه باسوتان دا مكي مالا والنين وكلاهما للناس مدخران من كرنتاش دكا دا النعمة دا أزاب قبرا أن يتانا دنسو غمتان سيتي والبعث ba'da al-mauti wa'dun sadiqun tashi bayan mutuwa alƙawari ne na gaskiya bi i'adatil arwahi fil abdani ta hanyar maida rayuka zuwa ga zukukuwan su za a wato ran zai dawo cikin kabari sannan zaman da za a yi kabari a zahiri za a ga jiki ya bushe ya ya ribe ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jikin dan adam komi zai zagwanye ƙasa za ta ci komi amma banda ajabun zanab Allah bai ba ta damar ta ci shi ba wani abu ne cikin jiki wanda wato walai suka ce ido ba zai iya ganin shi ba hatta madubin dubarudu da za a sa a zuko ba zai iya zuko shi ba amma shi yana nan shi ne sanadarin rayuwar in Allah ya sa aka yi busa israfil ya yi busa ta tashi to daga wannan kashin ne duk wani wato part na jikin mutum duk wata gaba sai ta dawowa tana makalewa idan namun daji suka cinye shi duk za su amayo wancan kasusuwan da naman da bargon da jinin da waye sai ya zo ya haɗe shine Allah ta'ala ya ce wa idan nufusu zuwijat in aka haɗa rayuka zuwa ga gangar jikinsu za a haɗa su a rakkaba su su ainihin wato tashi yasa ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu yadda muka fari farkon halitta haka za mu tayar da ita duk wannan yana da ma'ana mai faɗi domin ɗan adam ai daga ɗigon mani ya fara a kwana a tashi zan gudan jini a kwana a tashi gudan tsoka sannan aka lullube shi da nama aka rattaba kashi aka yi ido aka yi hanci aka yi to shi ma bayan ya zagwanye haka Allah ta'ala zai maido shi kuma ba abu ne mai wahala a gurin ubangiji ba kamar yadda ya kage shi yasa da kafirai suka ce man yuhyi al'izama wa hiya ramim sai kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kashin Allah shi Allahn da ya halicci kashin daga babu shi zai rayar da shi bayan ya rube to dan haka bi i'adatil arwahi fi al abdani za a tashi ranar gobe al qiyama to da hariyuna su basu yarda da tashin al qiyama ba kwata kwata sai suka ce ma yuhlikuna illa dahar suka ce hayhata hayhata lima tu'adu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin ba a zancen tashi wasu su mutu wasu su rayu wasu su mutu wasu su rayu akwai su cikin kafirai har yanzu na ganin ba za a yi tashi akwai wanda ko musulmi ne ya yadda a baki za a yi tashin alkiyama amma lisanul hal din shi yana nuna zancen nan fa akwai kaulani anya ma ko da bai faɗa da baki ba aikin shi ya nuna haka tunda zai zalunci mutum ya ce na barka da Allah yayi dariya ai bai yadda za a haɗu da Allah ba ko kuma bai san waye Allah ba zaluman jahula kenan bai san waye Allah a ce Allah ya isa ya ce da isa ba zai dan duma da kabewa a wanga mahaukaci ne a karo mashi sai sadu da Allah ke inna lillahi wa inna kamar dai fir'auna da yace inni la aqtulu musa wa la yad'u rabba kai wanga bencin habba asara yana nema ya mana zai da salulolin mutane Allah ka tsare mu وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني gaba ta gaba siradi siradi yace siraduna kaga ya jingina shi zuwa game mu dukkanmu ba wai ana nufin musulmi kadai ba duk wani dan adam sai ya bi ta kansa radi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ce kowa sai ya bi ta kanta wuta kenan asali ta sama ita dama ai ƙasa take wutar jahannama wanda za a jefa shi wuta suka ji an ce yana wulwulawa cikinta ya tajaljalu ila yawmil qiyama zai ta wulwulawa kenan bakinta na sama amma asalin masifar tana can ƙasa to tana da gada za a shimfiɗa ko ba za a je aljanna ba sai an tsallake ta wuta sai ce ba wani daga cikin ku face sai ya zo ta gare ta wariduha ya ce wannan alkawari ne da Allah ya ɗaukan makan shi sai ce sun manu na na takau masu takawa su sai mu tseratar da su su mu kenan insha Allah wa nazaru zalimi na fi hajifiya azzalimai sai mu ba su gugurfa na cikinta daga nan za su yi ta rubtawa ciki Allah ka tsare mu to siratin nan gaskiya ne shi ma mu'tazila ba su yadda akwai siradi ba suka ce siradi dai wani abu ne dai da yake nuna dai wata ma'ana dai amma ba wani gada ba ne tun da ya zai a ce duk duniya ce kowa ya bi ta gurin kaga su mahaukata ana zancen ubangiji ka tsaya kana ta wani kwatance-kwatance na banza da wofi annabi ya bayyana siratin nan a dakku mina sha'ara wa a haddu mina saif ya fi gashi sirantaka kuma ya fi takobi kaifi kuma kowa sai ya bi amma wanda Allah mai gamdakatar ya mai goma ta arziki wani bai ma san ya tsallake ba tunda wasu annabi ya ce za su wuce kamar walƙiya kamar walƙiya kafin ka kyafta ido ya tsallake ka sai an je aljanna ya ce oi ni saradin nan ta biya ce kai bawan Allah baka ga inda su wani suka yi ta kujewa suka yi ta kaza ba sai man ce to ka gode ma Allah saradi kenan wasu za su wuce kamar gudun iska wasu za su wuce kamar gudun tsuntsaye wasu kamar gudun dawakai wasu za su wuce da gudu irin na ɗan adam ko mai sauri tafiya ta mai sauri wasu za su wuce da rarrafi wasu da jan ciki ana kujewa ana yagewa ana karcewa a haka dai a daddafe a samu a kai a kai da kyar ai mu kama walƙiya ko insha Allah amma al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su za su fara tsallaka sirabi haka ya tabbata hadisai na Abdullah bin Mas'ud hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim annabi ya ce ana faratukum ala sirabi ni zan riga ku isowa zuwa ga sirabi a lokacin da aka haɗu bakin sirabi annabi ya ce da annabawa da manzanni ba abin da za su iya cewa sai rabbi sallim rabbi annabawa da kansu suna Allah ka kubutar da mu Allah ka dama sauran mutane ba mai bakin magana ba mai bakin magana annabawa kadai su ne suke da ikon tunda su janar janar ne ko amma su da kansu suna rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim to haka a kan siraɗin nan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce siraɗin nan bayan ya ambaci cewa a dakku min sha'ara wa ahaddu min saifi sai ce lahu khalalib a wata riwaya makhalib yana da ƙugiyoyi wanda za su dinga jawo mutum suna jefa shi cikin jahannama kaga dai gurin nan dubara ba za ta kubutar da kai ba ga kaifi ga sirantaka kuma ga duhu tun da wutar jahannama baka kiran ce dindin haske sai na imani an disashar da hasken rana idan shamsu kuwirat an gurbatar da tauraro idan nujumun kadarat ba tauraro ba rana ba wata haske sai na imani yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymani to a daidai gurin ne munafukai Allah tabaraka wa ta'ala zai rama abin da suka yi tunda sun yaudari mumine suna mumine sun dauka duk tare ake da su ana ta tafata a karkashin ƙasa suna rusa musulunci to daka su man aka taso za su taso da hasken su cikakke sai an hau siradi mumine na gaba an je tsakiya Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dauke hasken munafukai sai su ce unzuruna naqtabis min nurikum ku dan jira mu mu dan tafi da hasken ku a samu a karasa tunda kun ga dai tare muke a duniya sai su ce ilar ji'u wara'akum faltamisu nura sai dai ku koma duniya can ake samun haske kuma ba zancen komowa ana cikin tattaunawa faduri ba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiru min qibalihi al'azab Allah ka tsare mu to a haka wannan siraɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa amana da zumunci za su yi sansani a bakin siraɗi mai cin amana da ya zo hawa siraɗi za ta jawo shi ta gefe da shi wasu suka fassara da cewa za su zamanto kamar katanga tunda ai yana siriri ne abu kenan mai riƙon amana zai dinga daddafawa gefen daman shi mai sada zumunta hagu ta mai katanga sai ya daddafa su kama su tseratar da shi wanda bai da riƙon amana da ya dafa sai ta goce sai ya jahannama wanda bai sada zumunci da ya kai hannu sai ta goce sai ya jahannama Allah ka tsare mu to sirati gaskiya ne wa haudu nabiyina tafci na manzanmu kowane annabi yana da nashi tafci da zai shayar da mutanen shi amma babu kamar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce girman shi kamar aila da san'a garuruwa ne ko kasashe manya guda biyu girman shi doki zai iya sukwanewa a guje dokin lahira yayi wata daya yana gudu kuma wata na lahira wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu to sai yayi wata yana gudu bai kai karshen shi ba annabi ya ce fari ne yafi nono haske zaki gare shi yafi zuma zaki duk wanda ya sha ba zai ƙara jin kishin ruwa ba har duniya ta nade akwai kofuka a cikin shi kamar taurari sai ya ce me lahu adadun nujumi awani kamar yadda ya faɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata awani jam'u aniya ko masaki yana da masakai adadin yawan taurari ba wanda ya san adadin yawan taurari haka adadin kofukan da za su kasance a cikin wannan tafki wasu suka ce shine alkautar da Allah ta'ala ce inna a'tayna kalkautar to wannan tafkin shi ma gaskiya ne hadisan da suka zo kan tabbatar da siradi da kausara ko da, da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai ne mutawatirai adadinsu ya wuce a ce za a yi bincike ma kan ingancinsu tabbatattu ne tabbata ta yankan shaku wani ke cewa min mata watara hadithu man kadhaba wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhihi ba'du to jancan tafki yana da hadisi shekul islam ibn taymiya cikin lamiyya shi kaga can ai ya ambaci me a kabari ko to a cikin lamiya yake cewa wali kulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu duk wani rayayi da duk wani dan musulmi ko duk wata halitta a kabari za a yi mai tambaya in ya amsa tambaya ya tsira in bai amsa ba ya halaka cewa kadha siratu yumaddu fawqa jahannami famuwahidun najin wa akhiru muhmilu za a shimfiɗa siraɗi saman jahannama mai tauhidi zai tsira ɗayan kuma mushiriki kenan haka zai rubuta cikin wannan ainihin wato wutar yusqa biha sunniyu a'zaba sharbatin shi tafkin nan za a shayar da ahlus sunna mafi zaki ko mafi daɗin abin sha shine wannan ruwan na na alkausar wa yuzadu kullu mukhalifin fattani za a kori duk wanda yake ya saba ma sunna wanda yake fitinan ne wanda aka jarabce shi da saban Allah ma'ana shine fatta wanda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Abu Sa'id al-Khudri cikin Bukhari da Muslim nabi ce zan riga ku zuwa bakin tafkina na duka kenan zan sha yace sai naga ana korar wasu sai na ce ku bi su a hankali mutane na ne sai mala'iku su ce ai baka san me ya faru ba sun canza addininka kaga shi yasa yace za a za a shayar da ahlus sunna wanda yake kan tafarki da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin cewa ma la tadri ma ahdathu ba'daka haka hadisin yazo kaga al hadath fi din shine bid'a kina su yan bid'a kora su zai sai annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace suhqan suhqan ai nisa da su shi bai san ganin su kora su Allah ka tsare mu وكذلك الأعمال يومئذ ترى hakan nan ayyuka wannan rana za a gansu shi ma na dirraddi ne ga mu'tazila su ganin su aiki wani abu ne wanda yake wani jauhari ne wato ba abu ne mai jiki ba ba abu ne wata ma'ana ce kai ba abu ne mai jiki ba eh a hankalci a duniya ba za a ce an ga aikin ka ba ko amma shi Allah ta'ala duk abin da ba a gani shi yana ganin shi ko ba haka ba yana da ikon kuma da zai nuna ma wani ya gani ya hana wani ya gani to a lahira kowa za a ga aikin shi kowa za a ga ainihin wato aikin shi cikin suratu annajm fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa afara'aita alladhi tawalla wa'ata qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى aikin mutum za a gan shi ranar gobe alkiyama a nan duniya ba a gani da safe in mutum ya fito baka san me da daddare ba ko ba haka ba amma ranar lahira Allah shine ayyoma tubulas sara'ir din za a bankaɗo abin da yake ɓoye a cikin adiyat ƙarshen adiyat me yace ƙarshen adiyat ba wa hussila ma fi sudur za a bankaɗo a buɗe abin da ke cikin ƙirji me za a gan shi kenan to wa kadhalika al'amalu yawma idhin tura za ku ga kowace gaba sai mun yi kokarin kawo aya kwa saboda mas'ala ta aqida ba ijtihadi bane da kaga malam yana bayanin nan ayoyin ne suka nuna hadisan ne sun dahu kawai zubo su yake yi shi yasa mun ambata a farko as-suhaimi yace ba wani baiti cikin littafin nan face yana ishara zuwa ga wata aya ko wani hadisi ko fahimta daga wata aya ko wani hadisi daga littafi ne qayyim jiddan da matukar muhimmanci to da yace wa kadhalika al-a'malu yawma idhin tura ba zaƙin waka ce ta sa ya faɗi haka ba aya ce ta ambata cewa wa anna sa'yahu sawfa yura wa husila ma fi as-sudur mawdu'atan za a ganta za a ga aikin mawdu'atan fi kaffatil miza yana ajiye a saman tafin mizani akan ce kaffa ko kiffa mizani yana da ma'auni guda yana da tafi guda biyu wato sikeli da za a yi aura na gobe alƙa kaga cewa fi kaffatil mizani akwai tabbatar da me mizani abun aura na gobe alƙiyama ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أم فهمت؟ to aikin mutum za a gan shi za a ɗaura shi a saman mizani na aiki ranar gobe alkiyama mizanin nan na da tafi biyu kamar yadda hadithul bitaqa ya tabbatar hadithul bitaqa shahararren hadisi ne cikin tirmidhi da ibnu maja nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutumin da za a zo da shi yayi zunubai zunuban ga sunan an rubuta a cikin fayil fayil takaddu ne manya manya kowane fayil daya iya kallon shi to fayil guda 99 a ce mai duba ka gani hal zalamaka katabati Allah ya ce mai masu rubutu mala'ikuna malawa rusuluna daihim yaktubun kiraman katibin din nan sun zalunce ka ce a wallahi duk laifin nan nayi da ce baka da wani aikin alkhairi da za a zo a auna shi da waɗannan laifin a gani ai ma hisabi ya ce babu Allah ce to ba za mu zalunce ka ba sai a zo da wata yar takarda karama haka aka buɗe ta abin da ke ciki ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai Allah ya ce za a gwada tsakanin wannan aikin naka na alheri da kuma waɗancan wato ainihin ayyukan naka sai ya ce ma ta'malu hadhihi albitaqatu ma'a hadhihi sijillat waga takarda ya za a yi ta ja da waɗannan manyan takardu sai ce kai dai babu zalunci a nan a je a tarkato waɗancan takardu a rubto su a nannaɗo su annabi ya ce a ɗaura a tafin sikeli a ɗauko la ilaha illallah ɗora a tafin sikeli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bashati sijillatu wa thaqulatil bidaqatu sai waɗannan takaddun malan si shafal babu nauyi la ilaha illallah sai ta yi nauyi sai a ce ayi aljanna da shi Allah ya mushi rahama kaga anan ya tabbatar sikeli na da tafi biyu ko to da ka sai ce ayyukan mutum za a auna su a ɗaura su a tafin sikeli awo da za a yi da sikeli ranar gobe alkiyama kala uku ne za a auna shi mai aikin da kanshi za a auna shi a ɗauke shi a ɗaura shi kan mizani ba kuma kaka ce to bari in ta cin ƙiba in yi ƙato ba wannan ne ma'aunin ba aikin salahiyar ka da aikin ka na ƙwarai shine zai yi nauyi annabi sallama ya ce za a zo da wani ɗirkeken mutum ranar alkiyama ya ce amma la ya zinu inda Allah janaha ba'uda nauyin shi ba zai kai fuffuken sauro ba yayin da muminai abdullahi bin mas'ud mutum ne wada mai ƙaramin jiki ya hau ice yana zai karyo ma annabi icen asuwaki sai sabai suka yi dariya suna mamaki saboda kaurin shi yan sirara ne haka sai annabi ya ce a ta'jabuna min dikkati sakaihi kuna mamakin sirantaka da rashin kaurin kaurin shi ne sai ce lahuma athqalu fil mizani min uhudin yawmal qiyamah kaurin nan na ibn mas'udin sun fi dutsen uhudu nauyi a mizani ranar alkiyama yake nan nauyi na aikin alheri ne za a auna mutum shi a karan kanshi sannan za a auna aikin shi aikin da ka yi magana ne ko aiki karatunka na alkur'ani yawan faɗin gaskiyar ka sada zumunci za a tattara a auna su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace kalimatani khafifatani ala lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كاغمي ثقيلتان في الميزان ذا أونا سؤكن أكن ميزان سناد نوي والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض لك ذا أونا أيكن sannan za a auna sakamakon aikin shi ma aikin an rubuta sakamakon shi shine kamar hadisin bidaka din can takaddun aikin za a dauko su a auna su duka wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa amma mu'tazila suka ce almizan wata ma'ana ce ta girman adalcin Allah ba wani abu bane da za a zo a auna aiki saboda shi aiki ba abu ne da ake ganin shi to kaga hankalin su sai kuma da an ce Allah an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka koma baya aya ta shiga gaba hadisi ya shiga gaba ka bi su a baya ba za su zame da kai ko ina ba sai aljanna amma ka ce bari in bar aya ta tafiyar ta in bar hadisi ya tafiyar shi in runguma hankali na zai wujijjiga kai jahannama da kai in kai wasa tunda hankalin naka ai shedan ke ma control din shi inda ba aya da hadisi tattare da kai tele tele command ake cewa ko remote din yana hannun shedan zai ta murza ka yanda ya ga dama kana can kana ganin kana da hankali baka san shedani bane kai Allah ya kyauta. Wal kutubu yawma idhin tatayaru fil wara bi shama'ilil aidi wa bil aymani littattafai a wannan rana rana alkiyama tatayaru fil wara za su dinga ainihin sauka su taso suna sauka cikin mutane kowa na karban nashi bi shama'ilil aidi da hannayen hagu wasu za su karba wa bil aymani wasu su karba da hannun dama Allah ta'ala ce fa'amma man utiya kitabahu bi yamini fa saufa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi da dama zai farin ciki zai yi za a mai hisabi mai sauki a cikin haqqa ce fa'amma man kitabu yaminihi eh fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiyah cewa amma man utiya kitabahu bishimalihi fasawfa bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya cikin haka yana za a ba wasu da dama wasu za a ba su da me da hagu a cikin waqi'a ya bayyana ashabul maimana da ashabu al-mash'ama su ashabul mash'ama su yan wuta ne amma ashabul maimana yan aljanna ne sai dai ashabul maimana su ‘yan tsaka-tsaki ne, ‘yan ƙololuwa aljanna su ba zancen ma ai ayi hisabin ko, su ne asabi ko na sabi ko. Asabi ko na sabi ko ula'ikal mukarrabu na fi jannatin na'i. Ya ce, Thullatun min al'awwalin, kuma wa thullatun min al'akhirin sai mu sa rai kenan. Yawwa. Sai mu sa rai cikin waɗancan asabi ko na al'awwalin. amma ashabul maimana a ƙarshen waƙiya ɗin ya ba da labarin bayan ya yi zancen fidda rai ehe a ƙarshe aka ce don ka gane da bambanci tsakanin as-sabiqun da al-maimana da al-mash'ama amma in kana min al-muqarrabin sunni as-sabiqun sai ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im kaga kafin a ambaci aljannan sai da aka yi wata shimfiɗa sau da ita aljannan ta dabanci sai ce wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka an salamu yakan biyo bayan mi tashin hankali sai a ce mi ka tsira to me shi ashabul maimana ya sha da kyar zai shiga aljanna amma dai hankalin shi sai da ya gama tashi annabi ya fassara me ma'anar wanda aka bashi na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a mai hisabi amma ba hisabi na munakasha ba hisabi na ardun nana isha annabi yace man husiba man nuqisha alhisaba udhiba wanda aka yi mai hisabi na keke da keke to zai sha azaba shi ta ce rasulul ga Allah ya ce fa amma man utiki ta biyaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba shi littafi da dama za a mai hisabi mai sauki to wanda aka ma azaba ina sauki sai ce zakil ardu ya Aisha shi wancan da za a yi mai hisaban yasira ba za a yi mai hisabi na munakasha bane ba za a ɗan bujiro mai kuma ba cikin bainar jama'a duk wanda aka tsaye da shi a laru usul khala'iq ba zai kai labari ba Allah ne zai ware shi ya lullaba mai mayafin shi rufa mai asiri ce wai kai wani eh ba kai kai kaza kai kaza ba ya ce wallahi ina yi ba kai kai kaza a wata riwayan ma fa in Allah ya shiru sai ya ce wallahi hadda ma kaza ni ne nayi shi zai ƙara tuno wasu abubuwan da kanshi shi ko Allah yana sani sai Allah ya ce to na rufa ma asiri a duniya yanzu ma an rufa ma asiri ta fa aljanna ko ba komi dai ai ya dan hankalin shi ya tashi da farko to su as-sabiquna as-sabiquna kai tsaye ma ba za a yi hisabin ba kawai za a ce ku wuce aljanna Allah ka sa muna cikin su da falalaka da rahamaka shi kuma ashabul mash'ama sai Allah ta'ala ya ce wa amma in kana min ashabil wa amma in kana min min al-mukaththibin ad-dallin fa nuzulun min hamim tasliyatu jahim to cewa za a ba wani littafi da hagu shi ma wanda za a ba da hagu galibin malamai sun rinjayar da cewa waɗanda za a yi mahisabi a kai su jahannaman muminai ne amma suna da laifuffukan da suka rinjaye alkhairansu daga baya za a yi musu rahama a kai su alzamu zo mu ji matsala ta ceto ita amma shi kafiri ba ma shi da aikin da za a auna وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قرشي وإن الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بعد أن أو كما يندى أكوي وندى الخير شياكي جيجي بذا أونا بذا أتي أي الجنة دشي to akwai wanda sharrin shi ya kai matuƙa ba zancen awo kawai a yi wuta da shi shi wuta daga ta hango shi za ta ji a jikinta gagarwa shi za ta ji a jikinta ga makamashi shi yasa Allah ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira Allah ka tsare mu to za a yi hisabi ran to cewa tatayar kallafazin tatayar da ya kawo akwai hadisin da ya kawo shi sai dai yana da rauni cewa littattafai za su kama a tatsayur kama a ce tsuntsaye sun tashi haka fur ko an watsa kuɗaɗe haka sama to haka za a watsa takaddun to lafazin da ya kawo haka wani hadisi ne na al-Imam Ahmad da Ibn Majah sun ruwaito shi hadisin Abu Musa al-Ash'ari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yu'radu an-nasu yawm al-qiyamati thalatha aradat fa amma aradatani fajidalun wa ma'adhir kafirai za su kiyar ma cewa an aiko musu manzanni ƙarshe dai Allah ya tabbatar da ƙaryarsu wa amma thalitha fa inda zalika tatiru suhufu fil aidi fa akhidhun bi yaminihi wa akhidhun bi shimali hadisin raunin shi shine al-Hasan al-Basri ya rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari wanda bai hadu da shi ba sannan Tirmidhi ya fitar da shi ta hanyar Abu al-Hasan al-Basri daga Abu Hurairah wanda shi ma zance mafi inganci ba su hadu ba to sai dai al-Mubarak Furi cikin Tuhfatul Ahwazi ce hadisin al'imam al-baihaqi ya fitar da shi cikin alba'ath wa nushur ta hanyar abdullahi bin mas'ud da isnadi kyakkyawa amma zancen ibn mas'ud ne ba na manzan Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina fata an gane wannan aiwa wallahu yawma idhin yaji'u li ardina matsala ta maji wannan ranar ta alkiyama Allah zai zo domin yi mana hisabi li ardina yani li muhasabatina an yi jam'i ma'ana an shiga rububi za a yi mabayi hisabi ma'a annahu fi kulli waqtin dani tare da cewa Allah ta'ala a kowane lokaci yana kusa da halittun shi almaji asha'ira mu'tazila duk sun karyata shi duk da su asha'ira awwalawa suka suka ce cewa Allah zai zo duk da faka shi lafazi ne a Qur'ani wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam kaga Allah zai zo akwai almazi akwai al-itiyan ranar gobe al-qiyama sai suka ce a'a ba Allah ne zai zo da kanshi ba al'amarin shi ne zai zo ash'ariyawa kenan su kuma mu'tazila suka ce a'a ba ma zai zo ba ba ma zai zo ba daka ba za a gan shi ba kwata-kwata su a aƙida su za mu zo mu ji mas'ala ta ganin Allah wallahu yau ma'izin narahu kama nara kamaran bada lissiti ba da thamani sai dai ba karatun yau ba insha Allah to da haka za a Allah zai zo na gobe alkiyama zuwan da ya dace da girman shi duk yanda aka faɗa akan sifofin Allah ta'ala na cewa yana ji yana gani yana da iko ba irin ji da gani da ikon halittu ba to haka shi ma zuwan shi ba irin zuwa na halittu ba an fahimta ko aiwa ma'a annahu fi kulli waqtin dani dunu na ubangiji ma'ana qurb kusanta Allah kusa yake da halittu a kusanci kala biyu ne na ubangiji akwai kusanci ga mamme kusanci ga mamme wanda ya shafi muminai da kafirai da fasikai kowa Allah yana kusa da shi da ma'anar ya san me yake yi duk wani motsi naka Allah ta'ala yana ainihin wato sane da shi kamar faɗin shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ce mun fi kusa da dan adam fiye da jijiyar wuyan shi akwai kusanci kuma wanda yake keɓantacce ga bayin Allah na ƙware kan faɗin shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an bayin Allah na ƙware kenan Allah na kusa da su da amsa musu addu'arsu yana kusa da su da taimakonsu kamar ma'iyya ce ita ma akwai amma akwai khassa hakan nan ita ma shi ma alqurbu ina fata an gane wannan wal ash'ari yaqulu ya'ti amruhu wa ya'ibu wasfa Allah bil itiyani al ash'ari zai iya yiwuwa ya zama yana nufin abul hasan al ash'ari to sai zaman to bai da labarin tubar abul hasan kamar da muka yi bayani farkon fara karatun rahbani bai samu labarin abul hasan al-ash'ari ya tuba ba daga aqidar shi ta wato ash'ariyanci wanda shi abul hasan al-ash'ari asalin shi ba mu'tazili ne mu'tazila wanda muka yi ta ambatan cewa sun saba guri kaza sun saba guri kaza mabiyan wasil ibnu ata wasil ibnu ata ɗalibin alhassan albasari ne ya mai tawaye galibi za ka ga wato ɓataccen mutum sai ga yana da kusanci da wani mutumin kirki daga baya sai ya fanɗare biyu har ɗan da ba yana kusa da mala'iku cikin mala'iku yake ba eh yana karɓan sako kai tsaye daga Allah kuma ya fanɗare Daka idan ɗa ya fanɗare ma uba ko ɗalibi ya fanɗare wa malami ba a ganin laifin malamin inda ya yi bakin ƙoƙarin shi munafukai ba ɗaliban annabi bane wa sallallahu alaihi wasallam suka fandare haka karuna da ɗaliban annabi Musa ne inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim inda wasu malamai suka fassara qaum ma'ana atba an fahimta ko to hakan nan shi ma wasul ibnu ata ɗaliban al-hasan al-basri ne sai ya tawaye ya i'tizal ma'ana ya kaurace ma wa al-hasan daga nan duk wanda ya bi shi sai a ce mu'tazilun har suka zama firqa daga cikin firak ad-dalla al-mubtadi'a sai a ce al-mu'tazila ko a ce wannan hadha qawlu li'tizal magana ce ta i'tizali ma'ana zancen da mu'tazilawa suke akan shi daga wasil ibnu ata mabiyan shi suka yi ta dawwara abin yayi ta ƙara girma wasu aqidin shi bai ma san da su ba suka yi ta ƙara mushi to abin da ya faru abul hasan al-ash'ari akwai mijin mamashi bayan mutuwar baban shi maman sai ta auri wani wanda ake kira Abu Ali al-Jubbani wanda Abu Ali al-Jubbani ba mu'tazili ne kuma mafi sharrin mu'tazilawa masu miyagun aqidu sai ya rene shi tun yana karami gurin shi yake ya girma to wayan shi unnashi ulfitiyanu fina ala ma kana awwadahu abuhu daga sai ya taso da aqidar i'tizal masu ƙaryata ceto masu ƙaryata azaba kabari masu ƙaryata siradi masu ƙaryata mizani akwai musamman da mizani din masu wato ainihin abubuwa da yawa da suke karyatawa kai har masu malamai na cewa mu'tazilawa qur'aniyuna ne ba su yarda da sunna ba an fahimta a kwana a tashi to abul hasan mutum ne mai hikima sai je ya zauna kwana arba'in sai dai ya yi sallah ya koma gida kawai yana nazari akan wannan aƙidar da suke ya ga abubuwan sun yi yawa wata rana ya fito tare da shi mai gidan nashi mijin baba shi sai wani ya zo tambaya ya zo tambaya sai ya ce ya halatta a kira Allah al'aƙi ko bai halatta ba an gane ko sai shi abu aliyul jubbani ya halaka shekara ta ɗari uku da uku sai ya ce bai halatta ba sai abul hassan ya ce to me yasa ka ce bai halatta ba sai ya ce saboda lafazin al'aqlu an ɗauko shi daga ikal ne ikal kuma kaga hanawa kama a ɗaure dabba don katta gudu to shi ko Allah ba zai yiwu a dangana mushi hakan ba sai ce to in dai a wannan kiyasin naka ne kenan Allah shi ma ba alhakimu ba ya ce saboda me yace shi ma alhakimu daga a ce hakmu ainihin wato hakmul lijam a jalin zamun doki da ƙarfi ya tsaya kaga an hana shi gudu ko daga na aka ɗauko kalma in dai a wancan kiyasin naka ne ka ji foyo don halaka eh mai kun ya ce saboda Allah bai ambaci kanshi al'akilu ba ko sai ce a saboda asalin kalmar daga hanawa ne shi a dole ya san larabci sai ce to in haka ne alhakimu ma ba za a kira Allah ba kaga wannan ilzami ne yake mishi akan ra'ayin shi yace a bisa kiyasin ka alhakima ba za a kira Allah ba tunda daga hakmul lijami aka ɗauko kalmar sai ya shiru sai ce to kai kenan yanzu ka yadda Allah al'aqilu ne yace ban yadda ba ba za a kira Allah al'aqilu ba yace saboda me yace saboda Allah bai ambaci kanshi al'aqilu ba an fahimci haka an fahimci wannan ai sai shi hankali Allah ke bayar da shi ko yake ba bayin shi shi yafi karfin a ce mai aqil ko gairu aqil subhanallah bi ambaci kanshi da shi ba kawai khalas baka ba Allah suna ko sifa sai abin da ya ba kanshi sai ce kawai shi ce ni abin da aya da hadisi ta zo da shi shine zami aka yi ta hayaniya gurin ƙarshe ya ce kai aƙidar taka da makarantar taka rike kayan kama to sai ya koma yana bin ra'ayin kullabi yana bin ra'ayin ibnu kullab wanda su kuma suna awwala wasu sifofi wasu sifofin su basu a zahirinsu hakan dai abin yayi ta gaba yayi ta gaba har ya zo yana da tashi mazhabar ko aqidar ta daban shine ake cewa ash'ari yau don da kaji an ce ba ash'ari ana jingina shi zuwa ga abul hasan al-ash'ari to amma azance mafi inganci ya sauka daga aqidar ash'ariyawan ma ya dawo aqida ta ahlus sunna a cikin al-asma'u was sifat yanda ka san ahlus sunna sun yadda da kowane suna da kowace sifa haka shi ma al-hasan abul hasan ya yadda da shi kamar yadda ya rubuta al'ibana an usulid diyana a ciki ya sarraha ƙarara cewa yana zai mutu akan aƙida ta al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a ya ce ruko da alƙur'ani da sunna da abin da ya tabbata daga sahabbai da tabi'ai bisa na bin alƙur'ani da sunna ya ce kuma shi ne tsarin su al'imamu ahmad ya ce a kan shi zai mutu duk da akwai 'yan kurakurai da yake da shi a babin abin da ya shafi alkadar da sauransu amma a cikin wato asma'u wa sifat yana kan aqida ta ahli sunna wal jama'a kuma ibnu asakir ya tabbatar da haka duk da shi ba ash'ari ne ya tabbatar kaga shahida shahidun min ahli kenan tayyib to da ka ce wai wal ash'ari in yana nufin abul hasan to bai san da tubar shi ba ko kuma wal ash'ari nisba zuwa ga duk mai bin aqidar ash'ariyanci masu awwala ma'ana su lankwasar da sunaye na Allah subhanahu wataala da sifofinsu daga zahirinsu to ash'ariyawa ya qulu zaka ji suna cewa ya ati amruhu al'amarin Allah ne zai zo ba Allah ne zai zo ba wa ya'ibu wasfa Allah bil itiyani yana aibanta sifar sifanta Allah ta'ala da cewa zai zo ai mun san hujjar su cewa ai in an ce Allah zai zo an kamanta shi da zuwan wani ba kamar ka yi bako kaga ya zo gurin ka ai an kamanta Allah da halitta a'udhu billahi subhanallah kaga sai muka ce basu san waye Allah ba da suka kasa bambanta halitta da Allah suka kasa bambanta halitta da mai halitta an fahimta ai shi yasa a farko muka ce ash'ariyawa farko abin da suka fara yi tashbihi ne da suka yi tashbihi sannan sai suka yi wato suka yi takyifi a farko sai suka yi tashbihi sai suka yi ta'atili sannan sai suka fake zuwa ga ta'awili duhu hudu suka shiga ana cewa ar-rahmanu ala al-arshi stawa abinda ya fara zuwa kansu to istiwa'i ya yake zama akan kujera mutum ya daidaita kaga takyifi kenan sun kayyafa Allah sannan sai suka yi tashbihi suka ce a kenan kamar yanda sarki wane yake zama sannan suka yi ta'tili ba zai yiwu ma a ce Allah ya daidaita sama al-arshi ba a gane ko sannan suka ga ato ai ga Allah nan ya faɗa ba za a yarda da su ba da ku za mu yarda ko Allah Allah ya ce ya daidaita ka ce bai daidaita ba suka ce to yanzu abin da ya kamata a ce istiwa'in nan ba shi ake nufi ba e tabbas Allah ya yi dai wani abu dangane da al'arshi amma ba daidaita ya a kan shi ba an gane ko ya suka ce to abin da ake nufi ya mallaki al'arshi ko ya ci galaba kan al'arshi ki suka lankwasa shi daga zahirin shi an fahimta ko to duk da haka ba su sha ba ai abin da suka guda daga sifar istiwa'i akwai ta cikin galaba din ai shi ma ɗan adam yana cin galaba har arna Allah ya bada labarin sun ci galaba gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna yace ya ci galaba kan al'arshi to rumawa su ma sun ci galaba yanzu kun ƙara yin tashbihin su ce a'a ba irin galabar Allah ba sai mu ce a shi ma istiwa'in Allah ba irin na mutum ba ko ba haka ba yawa Allah ya samu dace wallahu fil qur'ani akhbara annahu ya'ti bi ghairi tanaqqulin wa tadal ce Allah ta'ala ya ba da labari a cikin alkur'ani cewa ya ati yana zai zo ranar gobe alkiyama ko hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam kaga zai zo sai ce bi ghairi tanaqqulin ba tare da wato kayyafa suffanta yanda zai taso daga saman al'arshi ya zo zuwa ga filin hisabi ba wala wata dani ba tare da kusanci da ainihin halittu irin kusancin da suke da shi a junansu ba wannan shine fassarar da za a bada salimiya ma'ana ya kaman ya kore kaifiya ne ya kore tashbihin sifar Allah ne da ta halittu duk da akwai iskali cikin lafazin bi ghairi tanaqqulin ba tare da tanaqquli da tadani ba dan abu ne wanda ba a bude mana kofar shiga ciki ba Allah zai zo baka cewa zuwan nashi ba tare da motsi ba ko zuwan nashi tare da motsi wani abu ne da ba a sanar da kai ba kai dai kawai zai zo ka yadda zai zo ina fata an gane wannan wato cewar shi bi ghairi tanaqulin wa tadani malamai sun dan wato ainihin ci gyaran shi akai cewa kawai a ce zai zo ba tare da kaifiya ba sai kai shiru kawai baka san yaya zai zo ba amma cewa ba tare da tanaqul ba ya tanaqul ciratuwa yace ba tare da ciratuwa tashi daga wani guri zuwa wani guri ba ba tare da kusantar halittu wannan baka da masaniya yaya zuwan nashi zai kasance amma zai zo e zai zo me dalili alkur'ani Allah ya ce zai zo a sunna manzon sallama ya ce zai zo shikenan yaya zai zo ba a sanar da mu ba sai ka ja bakinka kai shiru to sai mu tashi wa alaihi ardul khalqi yawma ma'adi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk